الإقرار بأهمية الاستغفار ما لنا قيامنا وتوراري وتفللا فللا أنا استغفاري don lissafa mana wurare guda biyar shine yace na shida al-istighfar dawa'uz zulub an Anas marfu'an ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum ala inna da'akum az-zulub wa dawa'akum al-istighfar rawahu al-bayhaqi fi sha'b wa qala fi sanadihi قال سمعت قتادة يقول إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم أما داؤكم ذنوبكم وأما دواؤكم فالاستغفار على المنذر في التجري وهو أشبه بالصواب آه. الاستغفار من التولي من الذهب عن بلال بن يسار بن زيد حدثني أبي عن جدي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف الاستغفار إلى ضرب اللسان عن حذيفة رضي الله عنه قال كان في لساني ضرب على أهلي وكان لا أدوهم إلى غيرهم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار تستغفر الله في اليوم سبعين مرة تاسعا آه حديث القدسي حديث القدسي في فضل الاستغفار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت فغفر فغفر فغفره آه فقال ربه أعلم أعلم أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت آخر فاغفر لي قال آآ آآ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت آخر فاغفر لي قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء قوله فليعمل ما شاء معناه والله أعلم أنه ما دام كل ما أذنب ذنبا استغفر وتاب منه ولم يعد إليه بدليل قوله ثم أصاب ذنبا آخر فليفعل إذا كان هذا دأبه ما شاء لأنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يدره لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاء ثم يعاوده فإن هذا توبة الكذابين قال أبو العباس آه في المفهم هذا الحديث يدل على عظم فائدة الاستغفار وكثرة فضل وسعة رحمته وحلمه وكرمه ولكن هذا الاستغفار هو الذي يثبت معناه في القلب مقارنا للسان لتنحل به عقل الاصرار ويحصل معه الندم ويشهد له حديث خياركم كل مفتن تواب أي الذي يتكرر منه الذنب والتوبة وكلما وقع في ذنب عاد إلى التوبة لا من قال أستغفر الله بلسانه وقلبه مصر على تلك المعصية الاستغفار من أسباب الزهازها عن الناس عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وسلا وسماء وثلاثمائة مفصل ومن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وأزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عزما عن طريق المسلمين أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين وثلاثمائة فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار قال أبو توبة وربما قال يمشي يعني بشي waɗannan su ne falala na istighfari guda goma da mala ya kawo na shida na shida ya ce wato istighfari magani ne na zunubai an samu hadisi daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi bana nuna muku cututtukan ku ba da kuma magungunan su sai ya ce cututtukan ku su ne zunuban ku maganin su kuma shine istighfari sanan a tada yake cewa ya ji salam bini miskin yake cewa na ji katada yana cewa alkur'ani ya nuna muku cututtukan ku da magungunan ku cututtukan ku sune zunuban ku magungunan ku sune istighfari a na bakwai istighfari ga koda mutum ya gudu ne a filin yaƙi kun san gudu a filin yaƙi na musulunci yana daga cikin manya-manyan zunubai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam iga su a cikin wato zunubai masu hallakarwa to amma hadisin bilal ɗan yasar yake cewa babana ya ban labari shi kuma ba kakansa ne ya gaya masa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya ce astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ina neman gafaran Allah wanda babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi rayayye wanda yake dawwamamme kuma ina tuba zuwa gare shi to duk wanda ya faɗi wannan istighfari to za a yi masa gafara ko da ya gudu a filin yaƙi na takwas wato istighfari don wato suɓucewan harshe an samu hadisi daga huzaifa yake cewa ya kasance yana wato baki yana subucewan baki akan iyalai shi gaggaya musu magana mara kyau wato yana wannan subutan baki kusan ba a san a ringa tattaba mutane maganganu to ya kasance yana wannan shine abin ya dame shi yace sai zo ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ina kake ya ina ka bar istighfari ina ka bar istighfari ce akalla ka ringa istighfari so 70 a rana tunda ya zama jiki na to sai kai ta tuba wa Allah madaukakin sarki na tara shine hadisin kudusi wanda yake cewa a hadisin Abi Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani bawa wato manzo Allah ya bada labari labarin abin da ya faru tsakanin wani bawa da Allah yace wani bawa ya aikata zunubi sai ya ce Allah na tuba sai Allah ya ce ah bawana ya san cewa yana da ubangiji wanda yake gafarar zunubi kuma ya san cewa zan kama shi idan misali bai tuba ba sona ya ce mana bayan wani lokaci kuma ya ya sake zunubi ya sake cewa Allah na tuba Allah ya sake cewa bawana ya san yana da ubangiji wanda yake gafarar zunubi kuma yake kamu idan ba a tuba ba sona ya ce masa ya sake kuma na uku ya ƙara cewa na tuba Allah ya ƙara faɗa abin da ya faɗa ya ce na yafe masa ya Allah ya ce kai bawa na ma ya je abin da ya ga dama amma ba ku jira ta uku a yi kabbar a kawai shi ya sa shi kan shi malamin da ya kawo nan sai da ya fassara ya je ga abin da ya ga dama ya ce ma'anar kalmar abin da ya ga dama fa ba na nufin ya je ta saɓon Allah ba na'am kar wani ya dauka kamar lafifi aka bashi na ya je ta sabon Allah yana nufin matukar da tuban da yake na gaskiya ne ya tuba shaidan ya hatsara da shi ya tuba to duk lokacin da ya tuba kuma Allah zai yafe dama ya abu sanadin tuba da Allah ya faɗa kenan walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu ya zama ba wai ganganci mutum yake ba a'a yana tuba amma shaɗin ya zai ƙara zai shi sai dai waye gari ya yi tuba na gaskiya ya sake saɓo ya yi tuba na gaskiya ya sake saɓo to ba zai ce tun da na yi ta saɓo ya kai sau biyar shi kenan na daina tuba ba shi kuma Allah kamar da wani hadisi ya tabbata shaidan ya ce wa Allah maɗaukakin sarki wato saboda yana jin takaici an kore shi aljanna ya ce lalle waɗannan bayi wato ayan annabi adam ni ba zan gushe ba ina ta sa su suna ta saba maka mai ta sa sabo sai Allah ya rantsuwa ce ni kuma na rantse da izzata da buwayata ni kuma ba zan gushe ba ina musu gafara matukar su ne mu gafara wato Allah ya rantse shi din ya rantse daka abul abbas yake a cikin littafin su al-mufham yake cewa wannan hadisi fa yana nuna girma na fa'ida na istighfari ne da kuma falalar istighfari da kuma raham girman rahamar Allah da haƙurin Allah da karamcin Allah yawa amma shi istighfari dole ana son ya zama ya na gaske ne wato ba tuban muzuru ba eh ba tuba na muzuru ba iya ma an jima zai ƙara yi a'a in dai ya zama tuba na gaskiya ne aka samu nadama tare da shi to shi kenan saboda akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi alherin ku sune waɗanda suke wato suna ta zunubi kuma suna tuba amma tuban ya kasance tuba na gaskiya ba wai tuba na harshe ba wanda mutum yana niyyar dama an jima zai koma to na ƙarshe shine na goma istighfari yana daga cikin abin da yake nisanta mutum daga shiga wuta Allah ka nisanta mu an samu hadisi daga nana Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halinci dan Adam da dan dan Adam da gabobi da gabobi a jikin shi har 360 da haka duk lokacin ranar da yayi kabbara yace Allahu akbar ko yace alhamdulillah ko yace la ilaha illallah ko yace subhanallah ko yace astaghfirullah yayi ta yin waɗannan kalmomi ko ya ɗauke dutse a hanyar musulmi kada su cutu ko ya ga kaya ya cire ta a hanyar su ko ya ga wato wani kashi da zai soki wani ya ɗauke shi akan hanya ko ya umarni da kyakkyawan aiki ko ya hani a bar aikata mummunan aiki a rana guda ya yi hani so ɗari uku da sittin ko ya yi takbiri ko ya ta hamidi so ɗari uku da sittin to ranar zai ringa tafiya Allah ya nisanta shi daga wuta kawai kenan idan isa lahira ranar na shi kenan ya zama kiliya ce wallahu ala la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah wajen uku ne astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh ko ne yana da cikin إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا مراحة لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة منا والأموات جماعة مدنسة نيجيريا الدعاء لما كي صلى Allah maɗaukakin sarki ya zaurar da mu lafiya wannan zaɓe da ake za a yi Allah ya sa a yi lafiya ya Allah kuma ya sa duk wani wanda yake da mugun niyya Allah ya maganin sa kun ga abubuwan da suke faruwa ana ta tawa mutane bai da kyau wani ya turo mu wani mutum da bindiga ya ce dan zaɓe in ba an zaɓi nasu ba kawai bindiga za su je su ringa harbin mutane kaga irin wannan gwamnati ya kamata nemo shi ko ina yake na ah to zaɓe da bindiga ko mai hada zaɓe da bindiga na irin waɗannan abubuwa ba su da kyau wato kaman kuma abubuwa Allah ka yi ta jin abubuwa suna goyi don haka wanda ya zaunar da mu iwar haka muka kai iwar haka shine Allah wanda ya tsare mu da duk fitilu abubuwa da yawa sun faru Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu kuma shi zai tsare mu da haka mu dage da addu'a kuma mu yi ta tuba sannan kuma mu yi nisan cewa sabon Allah eh Allah ya samu wuce lafiya kuma Allah ya zaba mana mutane na gari ko daga ina suke ko suwaye wanda duk za su zama mana alheri Allah ka ba su wanda duk zai zama mana damuwa a kowaye Allah ka hana shi shi idan ka roƙi Allah Allah ya abu ba ruwanka da ya zai yi shi Allah ma baina gamlati aini wanti ba ta yughayyiru Allah min hali ila hal duk wannan shiri da ake yi idan Allah ya so cikin sakon ɗaya ya jirkita shi eh sai wani labari kuma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah